الميزان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na asabar mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1439 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul alƙani ila ma'anin ƙur'an wato tafsirin da sheikh abubakar mahmud gumi ya wallafa allah maɗaukaki ya gafarta masa da kuma wasu ta'alikat da malam aliyu albani ya yi ambace shi da suna idahul ma'an على رد الأذهان إلى معاني القرآن شما الله مدوكي يساكا مسد الهيري to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu shu'ara ajiya mun aje daidai kan ayata hamsin da ɗaya don haka yau matashiyarmu ita ce ayata hamsin da biyu a wannan sura mai albarka kuma ci gaba ne da kisa ta annabin Allah Musa alaihi salam da ainihin hamshakin kafiri da Allah maɗaukaki ya aiko shi annabi Musa zuwa gare shi wato shi ne fir'aunu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna wannan karatu don neman yardarsa ya kuma sanya mu cikin wanda yake 'yantawa gabarin wutar jahannama a wannan wata mai albarka na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون tab فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون haka yake وإنهم لنا لغائبون Mhm.
وإنا لجميع حاذرون
haka yake فأخرجناهم من جنات وعيون Mhm.
وكنوز ومقام كريم na'am كذلك وأورثناها بني إسرائيل
to a ci gaba da karatunmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi mala'ika dai shine yake dauko wahayi daga Allah ga dukkan manzanni wa sunansa Jibrilu aminul wahayi alaihi salam Allah ya ce masa mudai thamma aminu mai da'a ne ga Ubangijinsa, cananka a wajen Allah ki Jibrilu, aminun amintacce ne baya musanya sako, ba kuma wani ɗan gada-gada da isa ya tare shi, ya canja sakon da Allah ya aiko shi da shi, saboda ƙarfin da Allah ya masa. Allah ce allamahu shadidul quwa wanda yake koyar da annabi wannan alqur'ani wani ne mai tsananin karfi shine malaika jibril zo ratin ko mai kwarjini ne in ka ganshi ma guduwa ba kai daga kaga Allah ya kare wahayinsa shine Allah ya turo wannan wahayi da wasiɗan Jibrilu zuwa ga annabin Allah Musa sai ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa ba da sinina aqamaha bainahum yad'uhum bi ayati llahi ila al-haq bayan wasu shekaru da annabi Musa ya zauna a tsakanin mutanen Fir'aunu yana kiransu zuwa ga addinin gaskiya falam yazidu illa utuwa duk shekarun da ya yi yana musu wa'azi ba abin da suka ƙara sai girman kai shine utuwa sai Allah ya ce masa an asri bi ibadi kai tafiya da daddare ka fice a garin da daddare da bayina masu imani dubi lamba ta da ai lailan ka gani ko kama fi kauli ta'ala tamfar yadda ya zo a faɗin Allah madaukaki da ya ce na'am fa asri bi ibadi ko Allah madaukake yace fa asri bi ibadi laila innakum muttaba'un kai tafiyar dare shine Isra'i wato yi fa asri sara filin yana da illa a ƙarshe yanzu da aka mai da shi fili amri sai ya samu dauri aka ce fa asri tafi da bayina cikin dare innakum muttaba'una za a biyo ku a baya ma'ana fir'auna da mutanensa za su biyo bayansu a suratul dukani aya ta 23 sai Allah madaukaki yace ai bayin nasa sune banu isra'il wa fi qiratin bi kasrin nuni wa wasl al hamzati asri min sara daga kalmar sara ne aka shafe harafin illa din وهي لغة في أسرى لغة أسرى سبحان الذي أسرى بعبده أي سر بهم ليلا إلى البحر كتبت سوتكين دري زوا باكين غابتكو لا إلى جهة الشام في البر ba wai tafiya zai yi ta ɓangaren ƙasar sham siriya ba filbarri a kan dandamalin ƙasa a a ta ruwa za a yi tafiya akwai ɗariƙul barri akwai ɗariƙul bahar akwai hanya ta ruwa akwai hanya ta kan ƙasa haka ne ko sai Allah madaukaki yace mi innakum muttaba'una la haula wala quwwata illa billah na'am anna qauma musa na- ina ne ne warwiya an yi akwai lamba ba mu zo gurin ba an gane ko innakum muttaba'una eh haka ne waru ya arwaytu anna qauma musa qalu li qaumi fir'aun mutanen annabi musa banu isra'ila kenan suka ga yawa mutanen fir'aun su waye mutanen fir'aun kibdawa an gane inna lana fi hadhihi al-lailati 'idan suka ce muna da wani idi in aka ce idi wata rana da take dawowa a yi biki shine idi daga ada ya udu idan sun masta'aru minhum kuliyahum bi hadha sabab su mutane annabi Musa banu Isra'il sai suka karbi aron kayan ado in aka ce huliyi shine irin su sarka su awarwaro su munduwa sai suka karbi aro daga wajen mutanen fir'aunu wayannan kibdawa din saboda wannan biki da suka ambata musu thumma kharaju bi tilka al-amwali fil layli ila janib al-bahr suka fito da wannan dukiya cikin dare zuwa bangare na teku falamma sami'a fir'aunu bidhalika yayin da fir'aunu ya ji mutanen annabi Musa tare da annabi Musa sun fita jama'a qaumahu wa tabi'ahu sai tare mutanensa ya bi su shine Allah ce innakum muttaba'una Allah ce dama ya sanar da su za a bi su ay yatba'ukum fir'aunu wa junuduhu fir'auna da rindinarsa za su bi ku fayal fayalijuna wara'akumul bahara za su zo a bayan ku su shiga teku fa'un jiya kun wa uguri ku ban tseratar da ku su kuma notsar da su a ruwa haka kuma aka fa arsala fir'auna fil madaini hashiri shi fir'aun sai ya aika wa biranensa hina ukbira bi sayrihim yayin da aka bashi labari da tafiyarsu sai ya aika cikin garuruwan sakila kana lahu alfu madinatin wasna ashara alfi ƙarya an ce biranen da ke ƙarƙashinsa birni dubu ne da kuma ƙauyuka alƙarya isna ashara alf guda dubu sha biyu dubi lamba ta hudu mana ce zakarahu babul mufassiri na bila isnadi wasu masu tafsirin sun ambaci wannan labarin alƙarya da biranen da fir'auna ke da su ya ce babu wani isnadi وذكره البغوي بغوي امام البغوي ما ya ambaci wannan bisigati tamridin da siga wacce take mai dan rauni kila wanzur tafsir al-bagawi ka duba tafsirin sa mujalladi na uku shafi 400 ne ko da 67 walibabu fi ulumil kitab da wani littafi mai suna al-libabu fi ulumil kitab mujalladi na goma shafi ashirin da tara na mujalladi na sha biyar haka ne ba ɗigo ba ne ashe na sai Allah maɗaukaki ya ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin ai jami'in aljaisha yace a taro mayaka a taro bataliyoyi ƙa'ilan ko yana mai cewa inna ha'ula ila shirzi matun kalilun waɗannan mutane na annabi Musa su banu Isra'ila ‘yan jama'a ce kaɗan min alƙillaci ƙila kanu miyata alfi an ce su ainihin dubu ainihin wasu sittu miyata alfin dubu ɗari shida mutum dubu ɗari shida wa saba'ina alfan da kuma dubu saba'in wa muqaddamatu jayshihi saba'a miyati alfi gaban rindinarsa bataliyarsa saba'u miyati alfi wato sojoji ne guda dubu ɗari faƙallalahun bin nazar ila kafarati jayshihi shi fir'aunu sai ya mai da su ‘yan kaɗan saboda yana lura da nasa rindinar yace wa innahum lana laghaibuna lalle sun fusatar da mu ai fa'iluna ma ghibuna sun aikata abin da ke fusatar da mu wa inna la jami'un hadirun lalle mu dukan mu mun kasance mutayaqqin mutayaqqizuna a farke muke wato wai ba barci suke ba da hankalin su a cikin su wa fi qira'atin hadirun biduni alfin ba'da al-ayat ai musta'iduna likuruji lahum mun yi tanadi na fita domin su fa innahum kharaju min biladina bi ghairi idnina dan sun fita daga garinmu ko kasarmu ba da izininmu ba wa zahabu bi amwalina allati ista'araha sun tafi da dukiyoyinmu da suka karba aro kama hakahu subhanahu wa ta'ala bi qawlihi tamfar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wannan hikaya da faɗin sai ce walakin na kummilna auzaran min zinatil qawli sai dai mu an ɗora mun ai kummilna an mana lautu na wani launi na kayan adam mutane a suratul da'a zinatul qawmi ay min huliyil qibti wato kayan ado ne na kibtawa Allah ta'aruha li'idihi wanda suka karbo ado aro saboda idin su wallahu a'lam na'am qala ta'ala sai Allah ya ce fa akhrajnahum sai muka fitar da fir'auna da mutanen sa min misra daga kasar masar liyalhaqu musa wa qaumahu dan su risko annabi musa da mutanensa min jannatin muka fidda su daga cikin gonakansu ai basatin kanat ala janibayn nil gonakansu da ke gefe biyu na gabar kogin nil wa uyuni da kuma idan marmarar ruwa malaci anharun jariyatun fi duri suna da wasu ƙananan koramu da ke gudana a gidajensu minan nil kaman kajajan daga kogin nil wa kunuzin da taskokinsu na arziki ai amwalin zahiratun min zahabin wa fidda suna da taska kudi bayyananne na dinare da azurfa wa summiyat kunuzun an ambaci kudin nasu da suna taska dan li annahu lam yu'da haqqan lahi ta'ala min saboda ba sa ba da haƙƙin Allah a dukiyar babu barka duk dukiyar da ba a zakka sunanta taska an taskance an san taska ko taskira asirin mai ɗaki ko to duk kudin da ba a zakka kudin ajiya ne kuma ƙarshenta zai zama bala'i ga mai shi malarci an ambaci kudin da suna taska dan ba sa fidda zakkar dukiyar lamba ta uku wadda da fi hadisin hasanin akara da abu dawo da ko nam hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da cisin da bakwai min hadisi ummu salama hadisi ne na nana ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mijinta Abu Salma ya rasu qalat kuntu albasu awdahan min zahab tace ta kasance tana sanya kayan ado na dinare ita ummu Salma kaman sarkoki da awarwaro na dinare fa kuntu ya rasulullah akanzun huwa sai ta ce wa annabi wannan kayan ado dinarin nawa taska ne faƙali sai ce ma balaga an tu'adda sakatuhu fa zukkiya fa laysa bikanni duk abin wuyan da ya kai mace ta auna ai kimar kudin warwaronki da sarƙarki in ya kai ayi zakka ki zakka to bai zama taska ba kenan in ya kai zakka ba ta ba taska ne shi yasa imamu nasiruddin al-albani a littafinsa mai suna adabul zifafu fi sunnatul mudahara yace sarka ta mata sarka ta gol din nan tana da adadin da shari'a ya kayyade in ya kai wannan kilo din kilon da ya kai nisabi dole kowace shekara mace sai ta auna dinaranta ta yi masa zakka saboda dogaro da wannan hadisi na ummu salma ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa maqamin karim sun fito daga wajen zama mai karamci ai majalisun hasanu gurin zama mai kyau lil umara'i na shugabanni wal wuzara'i da ministoci ya hukuhu atba'uhum wadda mabiyansu kuma suke kewaye da shi Allah ce kazalika ai akhrajin ikraduna kama wasafna wannan fitarwa da muka yi musu wa auratnaha bani isra'il sai muka gadar da dukiyar da gidajen da gonakan ya koma na wayanda da aka mai da su wato bai ko wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum alwarithin haka qur'ani yace a wata aya ai ba da igraqi fir'auna wa qaumihi bayan Allah ya notsar da fir'auna da mutanansa a teku fa zakara kayfiyata zalika sai ambaci yanayin yadda haka ya auku fa qala yace mai فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إن معي ربي سيهدين haka ne فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allahu akbar وأزلفنا ثم الآخرين mhm وأنجينا موسى ومن معه أجمعين sauran fa ثم أغرقنا الآخرين inna fi zalika إن في ذلك لآية mhm وما كان أكثرهم مؤمنين wa inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم na'am to ga yanayin yadda Allah madaukaki ya halakar da su Allah ce fa atba'uhum sai fir'auna da rindinarsa suka bi annabi Musa da mutanensa banu Isra'il ay lahiquhum suka je suka risko su mushrikina lokacin da rana take hudowa ay waqata shuruqi shamsi yayin da rana ke hudowa falamma tara aljam'ani yayin da jama'an nan biyu suka ga juna ga mutanen fir'auna da fir'auna a cikin su jagoran su ga nan kuma annabi Musa jagoran banu Isra'ila duk suka ga juna ay ra'a kullum minhum al-akhara kowanne daga cikin su ya ga ɗayan Kala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce, Inna la mudrakuna lalle mu waɗannan za su riske mu. Ayyudrikuna jam'u fir'aun jama'ar mutanen nan na fir'aunu za su riske mu. Wala ɗaƙata lana bihi ko ba za mu iya yaƙarsa ba kaga an kare ku. Faɗuwar gaba. Allah ya raba mu da faɗuwar gaba. sai annabi Musa ce a'a ba kala Musa sai ce kalla a'a ka ai lan yadrikuna abadan ba za su riske mu ba me dalilin sa laya yake da ita yana da baduhu yana da sabani ai ce inna ma iya rabbi ubangiji na yana tare da ni bai da baduhu wani an je fagen bada ana bada ya ce baduhu ba ce ce tafi tsere ranar duk wani kulumboto ya ƙare daga da ba duhu da kaudabara da wane ne da layar fata dama ka mata ne shi ne layar fata Allah ya shirye da mu. daga sai ce musu inna ma iya rabbi ya ga wa mutanen nasa shi annabi Musa ya ce lalle ubangiji na yana tare da ni in qala lahu inda irsalihi domin tun a farko mun karanta yayin da Allah ya maida annabi Musa manzansa sai aike shi wajen Fir'auna sai ce inna ni ma'akuma lalle ni ubangijinku ina tare da ku a suratu daha ko aya ta 46 wata kunu ma'iyyatun lahi khasa wato tarayya da Allah wata tarayya ce ke bantacciya bi nasrihi mana Allah yana tare da shi ta hanyar bashi nasara shine bi nasrihi lahum ala aduwwi zai ba su nasara akan makiyansu sai ce sayahdiin da sannu ubangiji na zai shiryar da ni dariqan najati hanyar da zan tserewa wannan mugu قال تعالى سي الله سي فأوحينا إلى موسى كاكا هنيا تسيرا الله سي سي muka aiko malaika jibrilu zuwa wajen annabi Musa an rib bi asaka al-bahra dama annabi Musa da sandarsa ko kuma tilka bi bi yaminika ya Musa qala hiya asaya sai Allah ya ce wannan sandar taka ka buga akan ruwa teku ce ba aka ce buga sai ya buga fabarabahu ka gani sai ya buga fanfalaka sai ga teku ta kece ai fanshakka itnai ashara firqan sai ga hanyoyi guda goma sha biyu a cikin ruwan teku bi adadi asbadi bani isra'il gwargwadon dangin jikanun banu isra'ila fasara kullu sib'in maslaka suluki kowane dangi kowace kabila ta banu isra'ila sai suka bi hanyar su lamba ta biyu ne ورد في حديث ابن أبي شيبة في سننه يابو تكين حديث ابن أبي شيبة تكين سنن ناسا hadisi na 13840 dai an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala daga sahabin manzon Allah abdullahi dan mas'ud Allah madaukaki ya kara yadda gare shi yace fa baraba musa bi asahu sai annabi musa ya buga sandarsa fan falaka sai ce kun yi kece fa kana kullu firqin ka daudil azim kowane bangare ya zama kan wani babban dutse a suratul shu'ara ay kal jabal al azimi kaman babban dutse fa kana fihi 12 dariqan li 12 sibtan sai zan an samu hanyoyi goma sha biyu ga ainihin dangi goma sha biyu likullin ɗariƙin ya tara auna kowa da hanyarsa suna ganin juna falamma kare da ashabu musa alaihi salam yayin da mutanen annabi musa suka fice a teku wata tamma ashabu fir'auna mutanen fir'auna kuma shigarsu ta cika iltaƙal baharu alaihim sai teku ta zo ta haɗe da fir'auna suna tsakiya fa a gara ƙahon Allah ya notsar da su fir'auna ya fada ne ya tafi ko Allah ne ce fal yau mai naji ka bi badani gangar jikin har yau tana nan a masa Allah ya tseratar da gangar jikin an gane ko don haka sai Allah maɗaukaki ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa abin da ya faru nan ya faru الجبل الضخم بينهما مسالك سلوك سلكوها a tsakanin wannan akwai gurin shiga wadda suke shiga lam yabtal minha sardun rakib sirdin mahayin doki ko mai raƙumi sirdin sa bai damshi ba bai jike ba wala libaduhu haka nan shirgin sa libdi wala libaduhu shirgin da yake kayi an gane wa azlafna thumma al-akharin Allah ce sai muka kusato da wa'ancan cananka aka jawo su fir'auna da mutanansa hatta salaku masalikahum su ma suka shiga inda annabi Musa ya shiga Allah madaukaki sai ya sa ruwan ya ya ainihin wato haɗe da su wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in shi annabi Musa da wayanda suke tare da shi baki ɗayan su sai Allah ya tseratar da su bi ikradihim min al-bahr ala hay'atihi al-madhkura ya fudda su daga cikin teku a yanayin da ya ambata din nan thumma agraqna al-akharin sannan muka notsar da sauran fir'auna kenan fir'auna wa qaumuhu bi idbaq al-bahr alaihim muka nutsar da teku akan su lamma tamma dukuluhum fil bahri yayin da shigar su cikin teku ta cika wa khuruju bani isra'ila minhu kuma su banu isra'ila sun fita thumma aqaba ta'ala ala al-qissa fa qala sai Allah madaukaki yayi ta'qibi ma'ana ya bi bayan kissar yace inna fi zalika lalle cikin wannan ai igraqi fir'auna wa qaumihi no da fir'auna da mutanansa da Allah yayi la'ayatan akwai aya ibratan abar izina liman ba'dahum ga wanda zai zo bayan su wa ma kana aktharuhum mu'minina mafiya yawan su ba su da imani billahi da Allah ai lam yu'minu minhum ghayru asiya duk cikin mutanen in banda asiya matar fir'aun ba wanda ya imani ita ita tsira imra'atu fir'aun kaga Allah ya ce matar babban kafiri ita kuma ta yi imani daraba Allah matsala lillazina amanu mar'ata fir'aun kaga ita mu'mina ce haka ne ko akwai lamba ne wa hiya allati daraba Allah daraba biha Allah ta'ala matsala lillazina amanu kashe ya bude shine yadda Allah ya buga misalin masu imani akan ta bi kauli وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ألا يابغ مسالي جماس إيماني إيماني آسيا نقص كني إتني ما فرعون آسيا إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة يا عند تي الدعاء تلو إيوا تلو إيوا بنجدي تتي يا أبنجدي كجنا من ونجدانا مسمى أودنك تكين الجنة ونجني من فرعون وعملي ka tseratar da ni daga hannun fir'auna da aikinsa wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ka tseratar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai sai Allah ya karbi addu'arta ya kuma tseratar da ita din wa hizqilu kaji dai wanda ya imani din mu'minu ali fir'auna wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna huk yaktumu imanahu shine hizqil lamba ta biyu ne wa huwa allazi kana yaktumu imanahu kaji ko shine mai boye imaninsa wa anzala Allah ta'ala qissatahu fi surati ghafir Allah ya saukar da su kissarsa a suratul ghafir fi qawlihi wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mutum mai imani daga cikin mutanen fir'aun yayin da yake boye imaninsa yace ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum dan ɗaya ya ce Allah ne ubangijinsa dan ya ce Allah kawai za ku kashe sun mara ainihin tadidi da kisa haka ne ko Allah bi dufina fihi ina ne wa maryama binti namusi da ko maryam an samu mutum nawa uku ko allati dallat ala izami yusufa ko wanda ta nuni akan kashin annabi yusuf alaihi salam dubi lamba ta uku warada ma yadullu ala zalika fi hadisin sahihin akhrajahu al-hakim fi mustadrak wannan kissa ta zo a hadisi ingantacce da Abu Abdullahi Hakim ya ainihin gangaro da hadisin cikin al-mustadrak hadisi na 3523 wa ibn hibban fi sahihi wato shi ma ibn hibban ya zo da wannan hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 723 wa abu ya'ala fi musnadihi haka abu ya'ala ya zo da hadisin nan cikin musnad nasa hadisi na 7254 min hadisi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu hadisin na abu musa ne al-ash'ari إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق annabi Musa yayin da ya tafi da banu Isra'ila daga ƙasar Masar sai suka bata a hanya ila an kala har aka zo gun da ya batu a cikin hadisin qalat akunu ma'aka fil jannati fakkar tace ban kasance tare da kai cikin aljanna ai Musa alaihi salam fa auha Allahu ilaihi sai Allah ya wa annabi Musa wahayi an aɗiha hukuma ya ce ba ta hukuncinta yi alkawari da ita fanɗalakan bihin ila buhaira sai ta tafi da su ainihin wajen bakin teku fastakaraju izama yusufa suka fudda kashin annabi yusufa alhadith wa qala albani mala yace albani yace hadisun sahihun unzur silsila as-sahiha ka duba silsilatu sahiha hadisi na 313 na'am wa inna rabbaka lahuwal azizu lalle ubangijinka shine mabuwaye hanta kama min alkafirina bi igrakihim sai yayi ukuba a kafirai ya nutsar da su a ruwa arrahimu kuma mai rahama ne bil mu'minina ga mu'minai fa anjahum min azabil kuffari ya tseratar da su daga azabar kafirai wa fitnatahum ala dinihim da fitinarsu da suke akan addini thumma adafa ta'ala ala qissati fir'auna qissata ibrahim sai Allah yayi adafi ya hada kenan akan qissar fir'aunu sai kawo qissar annabi ibrahim fa qala yace mi
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون to kun ga shi annabi Ibrahim mutanensa da ya samu gargajiya suke dan sun ce aba'an addinin uwa da uba suke da kakaninsu da kakanin kakaninsu ai in ka bi kakanin kakaninka sai ka samu maguzawa ne ba ruwanka da su nemi mai Allah ya aiko annabi da shi a nan tsira take sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama watlu alaihim ka karanta musu ai annas liyataqawwal mu'minu ala taqwa karanta musu wannan labarin dan mai imani ya samu karfi bisa tsoron Allah wa yunziral kafiru liyartada'u an fisqi anil fisqi wal ma'asi dan kafiri shi kuma ya gargadu ga barin fasikanci da sabo watlu alaihim naba'a ibrahim karanta musu labarin annabi ibrahim wa huwa khalilur rahman shi annabi ibrahim bada'in ubangiji mai rahama ne abul anbiya'i alaihimus salam duk wani annabi babansa shine annabi ibrahim ولذلك قال الله تعالى دم هكا الله يتي ملة أبيكم إبراهيم سورة الحج يتي ونن الدين الدين بابنكم إبراهيم سورة الحج آية 78 سمى الله سبحانه سبحانه وتعالى في كتابه ثمانية عشر نبيا من ذريته الله سبحانه وتعالى ya ambaci annabawa goma sha takwas duk zuriyar annabi ibrahim wa hum su ne ga sunan akwai isma'ilu wa muhammadun alaihi masalat wassalam isma'il da kuma muhammad ko wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wa yusuf da yusufa wa ayyuba ba ayyuba ba ayyuba sai ka yi tashdidi sai ka yi nannage ayyuba bahaushe ba ya son wani ce ayyuba kawai ya jefar da wannan wahala ba zai yi shadda ba wa zulkifil da zulkifil an gane wa musa da annabi musa wa harun karkace haruna harun yawa bi majdi tabi'i wa ilyas ba iliya ba ba iliya wal yasa da yasa wa yunusa ba inusa ba wa dawud karkace dauda wa sulaiman wani ya ce sule in babula shari ne wani ya ce sule wa zakariya wani ya ce zakar ko wa yahya da yahya shi dai sai dai a bata ha karama ta koma ha babba ko wa isa kanka ce isa da alhamda al'ain allati takhruju min wasad al'alq isa yawa haka ake kiransa to duk wa'annan zuriyar annabi ibrahim ne alaihi salam an gane ko in qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da shi annabi Ibrahim ya faɗa wa babansa ya faɗa wa mutanensa ya ce wani mi kuke bautatawa ne mi kuke bautatawa ne suka ce qalu na'budu asnaman ba su yi ƙarya ba suka ce mu gumakan mu muke bautatawa sarrahu bil fi'li suka bayyana aikin a fili ai qalu na'budu asnaman suka ce muna bautan gumaka walam yaqulu hadhihi asnam ba su ce wa'annan gumaka ba liyadafu alaihi dan ai adafi akai yace wal yarahu annahum yaf'aluna ma yataqiduna annahu sawab dan yaga cewa abinda suka kudure din ne suke faɗa shine katari shine dadai fahum mubtahijuna bi ibadatiha suna alfahari suna jin dadi da bautarta wa muftakhirun suna alfahari fashtamala jawabuhum ala jawabi su'ali ibrahim lahum sai ainihin amsarsu ta tattara akan ainihin tambayar da annabi ibrahim ya musu wa ma qasaduhu min izhari ma fi nufusihim da abin da suke nufi na bayyana abin da yake ransu min al-ibtihad wal iftikar na jin dadi da alfahari suka ce fa nadallu laha akibin za mu dawwama muna lazumtar su ai lazimina ala ibadatiya mun lazumci ibadar gumakan sai annabi ibrahim ya ce to ga tambaya hal qala hal yasma'unakum ittada'un yayin da kuke kiran gumakan nan naku suna jin ku ne yayin da shehu ya mutu zaka fadi kake cewa shehu ko sidi ko bello ko abdulkadiri ko husaini yana ji ne baya ji shine annabi ibrahim ya ce hal yasma'unakum id tad'un shin suna jin ku yayin da kuke kiransu aw yanfa'unakum ko kuma za su iya amfanar da ku in abattumuhum in kun bautata musu ba za su iya ba aw yadurrun ko za su cutar da ku in lam ta'buduhum in ba ku bautata musu kalu da suka ce duk ba da bal ba haka ba la naf'a fi ibadatiha bautar gumaka bai da wani amfani su ba suka fara wala barara fi tarkiya in ka ki bautar ta ba ba za ka su iya cutar da kai ba walakin na'buduha sai dai muna bautar gumaka li annana wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun saboda haka muka samu iyayen mu suna yi ai mithlu fi'lina irin wannan aiki namu fa inda itirafihim bis safahati yayin da suka yi furici da wannan wauta nashada ibrahimu ila jalbi uqulihim sai annabi ibrahim ya samu nishadi yadda zai jawo hankalinsu lima yanfa'u bi ibadatihi ga abin da in aka bautata mar ibadar za ta yi amfani wa yadurru bi tarkiha in aka ki bautar za a ainihin cutu sai ya ce mu قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين haka وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين haka والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين haka Allah madaukaki ya ce mu rabbi ne ku qala ne قال أفرأيتم qala afara'aytum ma kuntum ta'budun sai ya ce to ku bani labari da kuka ce kuna bautar gumaka amma kun san ba za su iya cutar da ku ko su amfanar da ku ba ni ku bani labari ma kuntum ta'buduna wannan abun da kuke bautatawa na gumaka antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku na da wuri ai al-awwaluna na- na farko fa fihi fa fihi ko lahum tambihun ala budilani ma hum alayhi cikin wannan akwai fadakarwa na ainihin bata abun da suke kai walaysa istiza'un bi zikri aba'ihim al-aqdamin ambaton iyayensu na da wurin nan ba izgili yake musu ba laysa min amalil anbiya annabawa ba sa izgili fa innahum lalle su wayannan abu da kuke bautatawa adulli makiya ne gare ni la a'buduhum ni ba zan bautata musu ba illa rabbal alamin sai ubangijin talikai kawai zan bautata wa fa inni a'buduhu ubangijin talikai kan ni annabi ibrahim zan bautata masa ga kuma abin da yake yi wadda don shi zaka bautata ma allazi khalaqani fa huwa yahdin shine ya halitta ni da ka shi zai shiryar da ni ay yurshiduni ila dini zai shiryar da ni zuwa ga addini wa ma yasluhu umuri da abin da zai kyautata al'amura wallazi huwa yud'imuni wa yasqin wanda shine yake ciyar da ni ya kuma shayar da ni ay yarzuquni shi yake arzuta ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in nay jinya in nay rashin lafiya shine dai yake warkar da ni Allah dai yake bada waraka haka ne ko in banda Allah akwai mai magani mai maganin ma ya kasa magani ya mutu bahaushe a garin yawo ya ga mai magani ya kasa magani ya mutu ya ce Allah maganin mai magani to ya karshe ga magani a gefe mai magani ba shi ne ya ce halakar mudawa mai magani ya mutu wallazi jalabar dawa a wa ba a huwa manishta da wanda ya je sarin magani ya sayar da wanda ya sayar da maganin da wanda ya saya duk gawa ne za su mutu ko ka sha sai ka mutu ka san mutum ya rage lafiya ya sha magani ya warke sai ga kamar wani yanzu aka haife shi ai da kyar na tashi ha to za ka koma ko da lafiya Allah ya shirye da don haka Allah shi yake warkarwa shi yasa malaman tauhidi suka ce in ka sha magani karka je maganin ne ya warkar da shi shi ne Allah ya bani na sauki domin saukin na Allah ne sai ka ga mutum an kai shi jamani ya sha magani ya mutu a can wani a asibitin alukwara sai ya tazo daram da lafiya kuma haka to, ashe warakar ta Allah ce to shine annabi Ibrahim yace wallazi wa idza maridtu fa huwa yashfi in nay jinya shi yake warkar da ni ar rajulun min al ansari ko an ji daga wani mutum daga mutanen madina su ne an samu ƙale ce ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan bihi jurhun annabi ya je gai da wani marar lafiya kaga yadda annabi ya sha bambam da sarakuna ke shi sarki baya zuwa gai da wani ko gara bai je to annabi ya je gai da marar lafiya ya je tabiya ya yi sallah a gawa ya raka gawa talaka kai wata mata talaka mai sharar masallaci ta mutu sai sabai suka ki gaya wa annabi suka yi mata sallah suka binne washe gari bai ganta ba ce ina mata mai sharar masallaci sai suka ce an yi ta mutu sai annabi ce afala azantumuni me ya hana ku gaya mun mace mai sharar masallaci ta mutu ba a gaya mun ba annabi ce a kai shi kabarinta aka kai shi ya yi mata sallah kuma ya juyo ya wa'azi ya ce inna hadihi al-qubura mamlu'atun ala ashabiha dhulm wa'annan kaburka da kuke gani suna cike da duhu ga wanda yake kabari zai ga duhu ya fi na ba an ta dauke wuta an gane ko sai ce wa inna allaha yunawwiruha bi salati alayhi duk wanda na mar sallah aski kabarinsa haske yake yi to za ku haramta mata sai annabi ya sallaci kabarin daga kun ga annabi yana zuwa kuma talaka ce fitik in aikin Allah kake ba kowa da mai akwai da babu dangantakar su daidai haka za ka yi ainihin bi da mutane Allah ka shirya da amin sai ya ce mai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا له الطبيب بني فلان annabi ce ku je ku kira masa likita na banuwa ne kala fa da'awhu suka kira shi fa da'a ya zo fa kala ya rasulullah yace ya manzo Allah wa yughni dawa'u shay'an yace yanzu magani zai wadatar da wani abu ne fa kala subhanallah sai annabi yace subhanallah wa hal anzala Allah min da'in fil ardi illa ja'ala lahu shifa sai nabi ta Allah bai saukar da wata cuta ba a ban kasa sai da ya saukar da maganinta ko kan jama'u akwai ƙarya ne wanda ya ce ba magani ya ƙaryata annabi Allah bai taba saukar da cuta ba sai da maganin ya zo unzur gayatul maram ka duba gayatul maram hadisi na 180 ko wa karaja imamu ahmad fi musnadi imam ahmad ya fita hadisi cikin musnad nasa hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari biyar da tis'in da biyar kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce inna allaha haiku kalakar da'a kalakar dawa fata dawo allah inda ya halicci cuta sai ya halicci maganinta ku je ku nemi magani to wannan shi yasa annabi ya ce a kira likita amma ba wai dan likita zai warkar ba in likita ya yi aiki sai ce Allah ya ba da lafiya an gane ko to sai ce in ne jinya shi yake warkar da ni adafal marba ila nafsi sai ya raba jinyar zuwa ga kansa idza maridtu in ne jinya wa in kana al marad wa shifa'u min Allah ta'ala ko da yake da jinya da waraka duk daga Allah ne isti'malan li husnil adabi dan a aiwatar da ladabi mai kyau kama kalan khabir kama yadda khabir ya ce fa'aratu an a'iba sai na so na aibata wannan jirgin ruwa wa qala fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma anan kuma da abu ne mai kyau sai danganta shi ga Allah suratul kafi wallazi yumituni thumma yuhyin wanda yake kashe ni bayan ya karne kuma ya raya da ni yawmal qiyamah wa nafi huna bi thumma kilahuma qablu littisa'il amru bainal imatati wal ihya wajen a duba maka da kashewa da warayawa a wajen Allah duk abu ɗaya ne la'anna al-murada biha al-ihya'u fil akhirah ana nufin rayarwa ne a lahira wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din yace shine nake kauna nake fatan ya gafarta mun kurakuraina annabi ibrahim yace yana kuskure karka tsarkake kanka wallazi admau an yaghfira li wanda nake kaunar ya gafarta min mi khadi'ati kusakuraina yawmal din ranar sakamako ai aljaza ka gani ko ranar sakamako to akan wannan zamu tsaya in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu dora aya ta gaba wato aya ta 82 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ke assalamu alaikum wa rahmatullah kamar to kafin a je ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka wannan wata baiwar Allah ta ba da turmin atamfa biyu da kuma shadda yadi biyar ta ce a baiwa kwamitin marayu sannan wata baiwar Allah ma har ila yau ta kawo tufafin yara na maza da mata kusan set hamsin amma fa irin an yi amfani da su ba sababbi ba ta ce a baiwa kwamitin marayu a saboda kar kwamiti su ce yaya haka ya shi
wanda duk ya bada wannan in yana da halin wancan ma zai ba to shi ne ai kwarai da gaske sannan wannan tana cewa Allah shi gafarta malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam dan Allah ka yi wa maza nasiha akan irin waɗannan halayyar da suke aikatawa tace malam mai mai gidana ne baya kula ni sai mu yi wata biyar ba abin da ya shiga tsakani na da shi kuma a hakan yana neman aure sai ya fita ba zai dawo ba sai sha biyu ko ma karfe ɗaya rana a- na dare dan Allah mala a ja hankalin maza akan irin wannan sannan ina neman addu'a akan Allah ya shiryar mu da tsakaninmu ya daidaita su to ita ma ta yi nata kokarin ko a na farko wadda duk Allah madaukaki ya bashi mace tana da haƙƙi a gurinsa dole sai ya cika mata wannan haƙƙi duk mutumin da ya wuce wata hudu bai sadu da iyalinsa ba in ba wata larura ta jinya ba to lalle kuwa ila'i ne wannan daka tana da haƙƙin ta je wajen waliyinta a nema mata haƙƙinta wannan daidai ne shi kuma wajibi ne ya sani in dai har zai zauna da ita a matsayin mata sai ya biya mata bukatunta in ba haka to ai babu ma'anar aure tare sannan in za a yi matari na neman wata sabuwar mata ya kamata a tuna da abin da ya faru na baya ita ma kuma kar ta ɗauki abin da fushi mai yawa yadda zai jawo katsewar alaƙa tsakaninta da mijinta wata mata ta ce an yi wa yatta ne kishiya da ta zo wa'azinta ba wai nassin ƙur'ani ko sunna ta mata ba sai ta nuna mata wata tukunya ta yi baki kirin ta ce ke ne wannan tukunyar ga wata sabuwa ba a ɗora ba ta ce amaryarki in aka ɗora yau gobe aka ɗora aka daɗe ana ɗorawa za su zo fentinsu ɗaya an gane? kaga wannan hikima ce kuma ta dace a yi amfani da ita ta hanyar haka Allah ya shiryar da mu
a a to ai ba wuta sai ku ya ku kashe to ta ya za a ci gaba sai hakuri za su tada janareto yanzu ku daka yawwa to ma masha Allah malam wannan ma kusan irin wannan ne tace malam ni ne wato ina tare da mijina mun rabu da shi ya yarda na tafi da yara biyu ƙanana amma ba abin da ya taɓa bani na ɗawainiyarsu ko makaranta malami nake biya don Allah malam a ja hankalinsa saboda yana halartar ma wurin wa'azinka
to nauyin ainihin ‘ya'ya yana kan mahaifinsa sai fa in ba zai iya ba daga nan kuma akan koma ne ɓangaren mazaje daka duk wanda yake da ɗa in sun rabu da iyali to ɗawainiyar wannan ‘ya'yan abadan yana kansa shi zai ciyar shi zai shayar shi zai tufatar shi zai ba da ilimi Allah ya ganar da mu
malam tambayar yana cewa malam tambaya ta ita ce wai idan mutum yana azumi wai ba zai iya yin brush ba malam shin hakan da gaske ne ko kuma yaya da fatan malam zai warware to ya danganta ga irin toothpaste din da zai amfani da shi akwai wanda yake da gas zai iya shiga akwai wanda kuma ba zai ainihin wuce maka ba in irin wannan dan ka wanke bakinka da shi baka ainihin haɗiye ko ka shaki wani abu ba ba abin da ya shafi azuminka na'am
mai wannan ma kusan wannan ne ta cewa malam tambaya ta ita ce wai shin yin shuwaki ya yake ne a lokacin azumi domin kamar ya ji cewa akwai wani wanda ya ce shuwaki yana karya azumi to wannan irin shuwaki ne a ba hana mai azumi yin shiwaki ba sai da ɗanyen itace saboda ɗanɗanansa in ya taru a baka mutum zai haɗiye shi to ba a son haka suka ce makaruhi ne mai azumi ya yi shiwaki da ɗanyen itace sai busasshe ƙayau na
an samu taimakon marayu daga wajen da mata suke sauraron wannan tafsir na kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in wani yana cewa malam me hukuncin mutumin da yake azumi amma kuma yana yin zancen batsa ko ashar
to yana raunana azuminsa mai azumi ana so ya karatun ƙur'ani istighfari da hailala da abin da ya shafi ambaton ubangiji na'am
wannan tana cewa Allah shi gafarta malam dangane da jinnu sai ce naji ana cewa a watan Ramadan ana kulle su kuma to malam ya kuma a lo- wannan lokacin sai kaga jinnin suna taba yan uwa da suke yin azumin watan Ramadan
shaidanu ai kukumce su ake yi mari ake sa musu suna iya ja ko mahaukaci kamar mari ai kan fito ko to irin wannan masu ja suna tafiya da kyar in kai ba ka samu kyakkyawan tsari kana irin addu'o'in da manzon Allah ya ce kai ba a hakan za su iya buge mutum Allah ya raba mu da su
wani ya ce malam wai dan Allah malam muna so ka mana bayani ne akan sallah a gaban masallaci domin wani lokacin sai kaga ga masallaci amma sai kaga wasu a can gaban masallacin sun hada sahu suna sallah ko da wuraren sana'arsu a wannan wurin ne
to idan babu larura an aikata makaruhi amma in baya cika ko ina babu guri gefe da gefe ka iya yi a gaba saboda hadisin bukhari da ya ce ya halatta liman yana ƙetaren kogi kai kana ɗaya ƙetaren ta gabansa ko ta baya ka bi shi sallah na'am
Mene yana cewa Allah shi gafarta malam ina hukuncin wadda baya wadda baya sadaka alhali yana da kuɗi malam muna so a mana cikakken bayani ya haramta wa ya rage wa kansa lada ne ai sadaka in kai ka samu lada ne to in ka ki ya zama ba ka da ladan ka haramta wa kanka alheri manzon Allah kuma ya ce kai sadaka musamman ma a wannan wata manzon Allah yana sadaka yana kyauta yana alheri a watan lamarana idan kuma ainihin goman ƙarshe ya zo yayin da mala'ika jibrilu yake zuwa annabi yana biya karatunsa na alƙur'ani aka ce manzon Allah ajwadu min rihil mursala iska da za a sako ta ba ta kai annabi ba da alheri ba wanda zaka abun mamaki ne a ce mai koyi da annabi kuma marowaci ina mamakin haka Allah kiyaye ni. na'am bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe a yau insha Allah wannan tana cewa malam ni tambaya ta ita ce malam shin yin bilicin haramun ne ko halal idan halal ne to ni ma zan yi saboda ni baka ce kuma na ga yawancin mata suna yi kuma iyayenmu ba sa hani akai idan ba sa hana yi ta ce idan da matsala kuma to a yi wa 'yan uwana mata faɗa don su guji aibun abin to da farko dai karki dan haramun ne saboda shedan ya ce zai umarci mutane su jirkita halittar da Allah ya musu Allah da yayi ka baki ya san dalilin da yasa yayi ka baki wanda aka yi shi fari akwai dalili baka taba ji wai dan Allah yayi ka baki baka san wannan rinin da Allah ya ma ba sibgatallahi nan kace wai sai ka dawo fari to za ka ɓata fatar ka karta yadda ko ɗan ciwo ka ji ba za ta ɗinku ba duk masu wannan bilicin ɗin da ka musulunci bai yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masu bilicin da masu yin ushiriyar dole da wadda suke ainihin tsaga duka ya faɗi cewa wannan abun haramun ne Allah ya tsare mu da ka a daina iyaye kuma su hana masu wa'azi su hana Allah ya shiryar da mu
waɗanda ba su ji nasu ba su yi haƙuri sai gobe idan Allah kai mu sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a akwai wani bawan Allah da ya ce ya samu wani abin alkhairi yana so a sanya shi a cikin addu'a Allah tabbatar da alkhairin wannan abu sannan akwai wani kuma da ya ce akwai yarsa tana fama da jinni wato sarari kamar yadda ya ce da kuma wasu da suka ce akwai mahaifinsu da ya shiga cikin wani yanayi na masifa dangane da auren wata mata da yi baya iya yi musu komai da kula da mahaifiyarsu a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa wannan abu da ma wata da ta ce tana da aljanu kuma yanzu ta samu lafiya tana so ta koma ɗakin mijinta amma iyayensa da ‘yan uwansa sun ƙi shi ne suke so a sanya take so a sanya ta a cikin addu'a akan Allah ya ja hankalinsu su amince da ma wani da ya ce yana so ya yi aure amma saboda wata fitina ta shari da aka masa abin ya gagara duk yadda ya nemi aure abin ya gagara yake so a sanya shi a cikin addu'a akan Allah ya bashi miji na gari wannan shari kuma da aka masa Allah ya yi masa to da dai masu niyan bukatu na alkhairi da masu jarrabawa da zaurawa da 'yan mata da suke neman mazaje na gari da marasa lafiya wasu asibiti wasu kuma a kwance a gida baki daya Allah ba su lafiya masu neman biyan bukatu na alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين